بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da bakwai ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai ga shi daga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na ashirin da shida yau za mu tashi darasi na ashirin da bakwai cikin wannan littafi mai albarka allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shekar za mu tashi babu na talatin da uku babu najasatu dami wa kayfiyatu ghasli babu da yake magana akan cewa jini na jasa ne da kuma yadda za a wanke duk da cewa wato addamu kawai ba ne ya kawo ana amma yana magana akan jinin al'ada wannan kaunan wahidin jinin haihuwa al'ada jinin biki gaba ɗaya malamai sun taɓa kan cewa na jasa ne sauran jinanin jini ake da maganganu akai jinin ɗan adam ko na dabba amma jinin al'ada nufasi da na cuta gaba ɗaya su wannan najasa ne to ma da yake babu najasa ta gani to a nan da aka ce najasuwar jini za mu zuwa da jini ake magana a nan wa kaifiyar da gaslihi da kuma yadda za a wanke idan ya taɓa tufafi alhadisi ne a wasu tafi wasu to hadisi na ɗari da sittin da shida na asma'a an karɓo daga asma'a wannan asma'a ita ce ya ji yadda yana bakar da yake ji wanda ake ce wata umma abdullah ita ta yi ba abdullah ya dan zubai wanda ake wa lana ya ji kunya da ita abdullah ya dan zubai an haje shi a shekara ta biyu bayan hijira bayan hijira zuwa madina wato a sai ran zo ya mura suna gaya da cewa ai jinjirin da suka yi wa musulmi ya kama shi sa ba wanda ta yi duka matan da aka yi hijira da su ba su ga aini aka yi ta wannan ya mu da a cikin gari rana haka wata rana Allah maka hukun sarki sai ya sauki matar da ya rubuta na awwa ita ce asma binti abi bakar ne ce da aka kawo Abdullahi dan Zubair gaba annabi alaihi salatu wassalam ana kawo shi da bai kowa sai da ya kabbara saboda gona saboda haka idan ma wani abu su yahuda suke riyawa to ga gide kalilan su yanzu kowa ne ke riyawa to yi da yana da nan falala Abdullahi ibn Zubayr sahibu Hajjaj wanda Hajjaj ya wa wato ta ajin to shine yake mana magana a ita ce Umma Abdullah ita na da yake ana ce mata Umma Abdullahi ne saboda shi wannan Abdullahi saboda na da yake ita tarihi a gaban ta ita ce girma shi za aka kai matakin da wata rana ta samu matsala yake zai wata ajab ajab shine kai kai kai furijin account din mutum kace ba zai kuma taba kudin ba kamar yanzu ni FCC FCC na ji ya kamu ke ai sai a tsaye account din ko to je madda irin wanne yake kada ta kara da komai saboda ni labari ya zo ta ce da wani gidan da dirhami yawa tai ta rabar da kudin kuma da wa ɗabi'ar na na yake ɗabi'a ce duk abin da ruwa muka za ta raba ita kyauta ce da ita isa urwa ibn zubayr yake cewa shi yana so ya gane wai tsakanin na na inda da da mahaifiyarsa asma'u waye ku kyauta yake bambancin su kawai daya yake in kana da inda da abu da ruwa nan da biyo da zai tara maka idan akwai abu ranar da ta samu dirhami 500 dirhami 500 gaba ɗaya zarba ce gaba ɗayansa aka zo shan ruwa sun yi azumin nafila sai bai wanda take cewa ina abin da za mu ci sai ta ce ai ba komai ta ce haba haba uwar mu ne yanzu duk kudin da bai karba yau dan naman da za a sa ma abu da baki mu babu tace tace garbe da ai take da tana mun ba har ki so ba gargata ke ce da tana mun ba wato wai kudin ma da za a je na ba ai mu da baki yanzu babu duk ta rabu ne ina da ya tana da wannan tabi'a to aka ce shi ta za ku ga wannan hadisin da a Bukhari lokacin da wata baiwa Allah ta zo da ayyanta guda biyu ta dauki da biyu ta tana da dabino guda guda uku sai ta ba su ta ba wa baiwa Allah miskini ya ce ta shigo neman taimako ba komai a gidan sai dabino kenan take da shi ta dauka ta ba tana dauka ta ba yaran guda biyu saura daya karkace ne wannan sun hadidi wannan rago ɗaya da za ta je ta dauka ta raba shi ta ba su saboda mamakin ta shi za a kai matakin da annabi ya shigo ma sai ta ba shi labari cewa ka ji abin da wata baiwa Allah ta yi to wannan yana da cikin dalilin da wasu da suka ce yasa da na ya kai wato sai ta zanji Abdullahi da zuwa domin annabi bai taba mata bai taba challenge din ta akai kyautar da take ba amma dan cikin ta ya zo da saboda ya samu labarin ta yi wannan yake to wallahi ya hana ta tasarrufi da dukiyar ita tana yin ba a gidan ta lokacin ma da annabi ya gudu ya ko shekara goma biya a gaban jijai a gaban ta saboda haka yi biyu faɗi wannan kalmar shine da ce wallahi ya da kuma yawan magana ba to wannan abu ne amari ce da aka kai lokaci ne tsawo ba ta kula saboda ta rantsu tace wallahi ba zan kuma yawan magana ba sai ta biyu ta biyu wata albahajiru da take jin cewa za su iya zuwa su ta baki suka je take ba ruwan kowa ya tafi ta sallame su to daga baya sai ta ji akwai wasu mutum biyu ɗan uwan annabi alaihi ɗan uwan mahaifiya annabi alaihi da ya kala sai ta koma gobe ya koma gurin ya je da yawo gabanin da yake shekara da shekaru mahaifiyar da ba ta kula ba ita ba sai ka ce to zo mu je ko Allah ne ka ta saurare mu to da kika da wasu zuwa kai sallama suna tare sai suka lullubo shi a babban rigar ba su bari an gaji ba suka koyi kai sallama da ta ji muryar suka ce su ne sai suka ce ni mu shigo ta ce ku shigo sai suka ce dukan mu dan ba ta san da akwai Abdullahi dan Zubair ba dukan mu ta ce dukan ku ba suka shigo yana da lullube suna shigowa bayan an zo kawai sai fito da gari ya ce gudu sai je rungume ta yana kuka yana ta magiya dan Allah ke yaje mu yana ta magiya su ma wannan wanda suka zo ta baki suka rika magiya suna kai dan da zama ta kuka suna cewa ba za su tuno hadisin da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa duk wanda ya kaura sai ban koyar da saboda bana ba za a zargi sallar da ba za a zarba aiki da dairin ba suna da kawo abu dai masu zafi sai take duk wannan hadisan na kuna san shi ta rika kawo wasu ba bayan wa'annan take cewa shi ne ya yi mata rashin daidai kaza kaza ita ne ya ce ta yaje wannan amma tun da yanzu ka fara ta kama ta ce ta yanta wuya yi ka kina suratul ma'ida ta yanta baiwa guda daya to ita saboda zafin abun ba zai da yin tambayi guda arba'in dan sai ruwa da ta nuna cewa shi kansa Abdullahi dan Zubair da ya tafi sai kawai ya aiko mata da bayi goma ya da hada da wanda za ta yi wannan to ma'anin jayi a nan shine alaƙar mahaifiyarsa tsakanin ita wato asma'u da nana ga tsakanin su tazarar su shekara goma tana da dan uwa Abdullahi wanda sunan mahaifiyar su kai na ko kutaila sai na maka ya rabu da ita din kafin wato tana jahiliya kafin ba zuwa musulunci ya sake ta suka rabu a cikin dawa matan sa akwai wannan akwai matan da na maka akwai kutaila ko kailatu sannan akwai atika sannan akwai asma'u bintu umayya wata ta yi Muhammad kuma ku iya tuna wata aikin da zai aikin hajji aka yi matar Jabar ibn Abi Talib Jabar ina da wannan alaka da zan ku tuno wani abu da wasu ke faɗa misali matar Jabar ta Abi Talib bayan an bar ta da Amurka sai sai da Abu Bakar ya aure ta Jabar ta Abi Talib kuma wa da kan jike da Annabi Alaihi Wasallam ko ko to dai ya aure da dai babar Muhammad shi wa dai dawo da dai rabu sai sai da Ali ya aure Asma'u da ɗan Ubay ya rike dan sai da Abubakar a gidansa kaga wannan masu daji a Abubakar cewa kuma da yana da suke kauna sai ka gane cewa kawai da danki ne ya dai ba ruwa ya san Abubakar bai auri ba san sa kuma yake mata shi ne abin da ya sa da kawo wannan ko ya dai na Umar ka ji za ka gani ya dai ga ni ne da kai sa ummu kuntum ya ba dai na Umar kun baya zan ka to wannan abubuwan wajibi ne mu da lokaci da mu rika rike wajibi ne turkuntaka kana hada da wanda kake kauna saboda haka an hada wannan turkuntaka to ta ba ta shekara goma Abdullahi da Asma'u bayan da ta ke ummu ruba ta hudu kenan a bata ita kuma da Abdulrahman da Nana Aisha uwarsu daya to wannan shi Muhammad kuma dan gidan dane ga Asma'u bint Umayy to wannan ita ce wato um wannan baiwa Allah Asma'u yar Abi Bakr matar Zubair bin Al-Awwam yana cikin al-asharatu mubashiruna bil janna sannan kuma wato tana da abubuwa masu ban kai kwarai da gaske kamar yadda ake faɗa dan a dunkule ita ce kankan ake almuhajirun mata almuhajirat kenan ita ce kankan mutuwa cikin dan lokacin da ta hijira ta hijira ne tana wato dauke da Abdullahi ibn Zubair a tare da ta yi bara kuma saudewa saboda ta tuba kanana ce ta dace da kai saboda wannan tallafawa annabi alaihi salatu wasallam da yi wajen lokacin da suka yi hijira abin da bin tana dauke da Abdullahi dan Zubair abin da nake nufi shine tana dauke da juna biyu ka tunda yayi a Madina aka yi dai ko a daidai lokaci ta rasu a shekara ta 73 bayan hijira bayan ta samu labarin tana shekara 73 kai kita a ƙarshen shekara ta 61 bayan ta samu labarin kisan gilla da aka yi sai na Hussein ga matsalar da ta ji da lokacin da aka yi kanta Abdullahi dan Zubair ga wannan bakin cikin da yazo to eh wato ta bayyana da abin da ya dawo da kuma bai dawo kai kamfitar to yake da asma'u za ta yi kai kana take cewa ja'a imra'atun ja'a imra'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo gurin annabi alaihi salatu wasallam fa kana ce take ara'aita ihdana tahidu fi sawbi ara'aita ba wani labari ko jin kana gani amma ba ni labari ta idu wato ikamara ingara ta idu da sauri dayar mu tana yin al'ada a cikin tufafin idan al'ada ta tazo yana ba ta maka daya kai ba ta tuna idan hakan ya samu mace ya lade kala sai annabi ali ta zo sallallahu alaihi ta hutu ta goge ko ta kankare ta kankare wannan al'ada ko ta goge jinin ثم تقرصه بالماء sannan ta wanke gurin da ruwa shine ta karusu ta bu gurin da ruwa ta wanke wa tamdahu sannan ta tuda wannan kalmomin gaba ɗayan su wanke suke miki amma suka zo sai ka raba kalmomin a haka saboda haka karin bayani shi akan wankewa lallai karin da wankewa za yi na jasa ne a gobe na farko kenan sannan a bu gurin da ruwa sannan a tuda shine wa tanzahu zanan ta tuda kuma ta salli bi zanan ta salla babu abin da bi ta wanke da jasa wannan shi abin da wato hadisi yake nuna kaga anan mun lura da cewa wajibi ne a wanke najasa idan ta samu kufar sannan wanke najasa ba a jaranta mata abu na biyu adadi domin a nan bai ban cewa da yake kaukala ba kamar yadda muka biya hadisin da ya wuce na wato wulugul kalbi fil ila idan kare lallaje a cikin mazuwar ruwa annabi ya bari to bakwai ba to anan wajen da zai ba mutu to kaza za ba in ka wanke to in ka ga ya mutu kai in ka ga ya ma kai to wato fiye da haka sannan anan bukan su cewa babu bambanci tsakanin jini kaɗan da yawa in dai jinin al'ada ne ko na nufasi ko na cuta babu bambanci tsakanin mai yawa da kanan sannan a cikin mun fahimci a hadisin abu na ƙarfi wato babu ne ya halatta mace ta yi bayani wato dangane da wata matsala da take damun ta ga namijin nisan abu domin kaga ya annabi alaihi salatu wasallam da ji kage ya ba ne ji bane kai bayani dan awar wani mata matsalar da take babu da gaba shine mare ji babu dalili ala najatatil bauli babu da yake bayani akan lallai bauli shi ma da jaka bauli da jaka ne wa wujubul istibra'i minhu da wajen wajen din tarkata da gari shi kuma ta daga bauli al hadisi ya wa sab'a wa sittun hadisi na dari 67 Ali bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala Abdullahi Abbas Allah ya kara muke da yake mawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaburayni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wucewa ta wajen wata kaburbura guda biyu bakani ji ji innahu ma la ya'adzabani wannan kaburbura guda biyu da kuke gani azabtar da su ake wa ma yu'adzabani fi kabir amma ba ba kan wani babban abu ake azabtar da su ba ko kuma wa ma yu'adzabani fi kabir fi ja'lu ba su wannan mutanen da cikin kabarin a riya a wasu wannan abin da wato ake musu azaba da shi su a ganin su ba komai bane ba su ma da shi shi wani abu amma da kare musu azaba a kansa to kamar ka ce me suka yi kowa ne zai ji ne ne sai annabi ya ce amma a duhu ba sai ne da cikin su kowa ya saurara ya ji sai yake bakara la ya tasiru min al-gawd baya karkata daga bawani ko la ya tabri min al-gawd ruwaya ta zo ko da ya canji mu bilal gauri wannan kalmomi guda uku ba in kana bibiyar hadisan za ka ga kowace ta zo kuma biya inda la yastabri la yastanjihu la yastajihu saboda haka duk ma'ana da yake nufi baya tsarkaka baya wato kukuta daga bawali shi ne daidai bai gama da yake da shi ya daga wannan cikin tubabu shine muke magana a nan tafi uku baya da yake ko cewa Muhammad Siddiq bin Gawi a littafin sa Akhtaul Musalli a littafin ya yi bayani cewa kada mutane kuma su dai aure mutum ya zo idan yayi bawali sai ya tsaya a banda shi an yi gaba da misali yace akwai masu hawa igiya ko igiya a banda shi har a idan da sallah yana banda shi yana da saboda yayi bawali zai dinki da ya ji akwai wani ayyatu zai koma ya kuma tugunawa sai ga ya kuma dugowa shekul islam ibn taymiyyah al-harani yake cewa in ba mutum zai biyo bukari zai awa goma bai gaba dalilin ba shine saboda buladar mutum kamar hansar akuya ne haka take electricity ne da idan ka ja za ka tafi kuma sai ruwa ya dubo in dai za ka matso to sai ruwa ya fito shi da abin da ake yi da gaba ba wani kawai kana gabawa da ka ga cewa kawai sai ma ka ga yanayin ka gaba kawai ka zuba ruwa ka kai har ya bada misali shi akwai masu yin da takala ce ko ta yage a cikin bangai shi zai rika hawa ya sako wai sai ya yi kamar sau goma ko ijo sai duba da da suna yi kuma ba a mai raguwa sai kuma hawa ya kuma duk yake duk wannan wahalar kai ne gaba daya abinda ake bukata kawai da ka tsuru na ka ji bawli idan ke dai bare ba wannan wasan sai ka dauka da wani ibnu Utaymi Muhammad Salih Al-Utaymi yace da ka nan ji dai na auren ka anan to idan kai ba mun ka daji da ruwa ka yi ba wannan da ka ji dai yace ya wannan kudarin da wannan ruwan wallahi ni da za ga yayi wafi da amma idan ya koya ma wannan kana bibiyar da haka to ka rika rasa sallah to wannan ana magana wanda yake da lafiya ke cewa ba shi da matsalar bawani amma wanda yake da matsalar bawani ta bulada har an sa masa wato roba to kaga wannan ko kuma yake da tantancin bawani yoyon fitsari musamman mata to wannan ba a turai ne kawai in sun tunda fitsarin yana fitowa ya zama larura idan an zo kawai su yi alwala duk sallah sannan a yayyafa ruwa ko da suna sallar fitsarin yanzu ko sallar fitsari hukuncin ne yawan fitsari shi yake wasu wannan shi ne Allah ya bada lafiya to saboda haka wannan shi ne abin da wato malai yake kawo mana a nan to baya tsuta daga bawon bai gaba ba kawai zai shiga harkar sa kaga hatta sarkin hudu da ake fada shi kansa in baka kai ake ya ce ta sama da shi cewa akwai ba kai akwai dan shi na garin shi ke kai ana idan da sallah kana da kai wa amma al'akar ɗayan kuma fakare yanzu din namima shi kuma annabi ne yana daukan magana ya je ta wani gurin shi ne annabi ne la yadkhulu jannata lammabu annabi yace annabi ba zai shiga aljanna ba wata ruwaya la yadkhulu jannata qattat duk ma'anar da bayan nan babu qattat duk shi ne annabi wanda zai dau magana daga ne yace shi an ce kaza ko da an yi ne yace shi kaza ai Dijajin su bature ma yana da wani karin magana da yake cewa we will tell you about you. You also tell me about you. About you kai ma. Ko man da kala kalama nika yan ko bin ila ga yake yan kullu nika yan kullu ila ga yake ilaika. Aka ji da ku su wanda ya dauko da shi daga gurin da yake wani. To kai ma zai daura da yake wani. Yaje ki tashi shi da haka ne gurin Ali. idan wani ya zo yake da shi kaza sai ke waje gurin sa aka ne ke wallahi sai ya ci zaka ya kare in muku ka ne ke kare ne ko ne bare Ibrahim Umar Kabo Allah ya ji kansa da rahama sai da cikin manyan malaman Kano yana da wata dabi'a da wani amini da yake ga yawa idan ya zo ya yana da wani sai ta ba ziyara ta zo kace ai wani ya ce kaza sai ce subhanallah Allah ya tauye ai kuwa da ya kuma cewa kaza yake subhanallah dama gurin ki yi ziyara kada kuma fada ran ku je to dama akan hanya muke Allah ba mu alheri wallahi ta ji ku kaga yahuda shi yawa kaji da ga yake wani ce yake kai kuma me kake san me yake kuma gaskiya ne wani ya ce kaza to me kake kai to wannan shi ne a dunkule shi da Allah mu wajen sarki za ku ga ayyana da wato wato magana annabi ne ne zuwa gaba a sarara wuce kan walidi dan mujira da wasu kace ayoyi a kan dukkan kokace zuwa dukkan wala bi bi kullu allahin mahi amma bi majari bilani lallahi bil khairi kuma shi ne duka barasa kyau aka dangana ma ballahi ayyul khairi mu'tadin asu wa tulli ma da zalika jalil an kana dama da gobe idan tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwal sai Allah ya fadi ne zama yake sanatibu ala al-qulub sai mun bada alama akan karan halin sa aka ce lokacin da aka zo yakin bada kowa ji da gani wannan abin Allah ya fara yi da aka yi hancin da kamar kusan raba su biyu aka kowa ji da gani sai ta hanci haka kuma zai wadanda alama zai ta jira ran kiyama mu ba za mu ganje haka saboda haka wannan shine to kaga anan wajibi ne wato a kiyaye abin da yake ba annabi ne mutum ya kiyaye harkar sa kuma kada jaridatan sannan sai Allah ne ya zai zai dauko jarida ba hauke jarida ne sai ba yake cin jarida to amma su jarida kuma daga larabci a cikin saboda a lokacin a cikin gangan ya dabiro gangan ya ake rubutu an fi zai ko ya karanta to shi ba ba wani ne zo tunda za ba san asali kin ka bu zuwa basiri ba ba wani yana da ko kuma musulmi suna da ilimi da ilimin to sai ke kiran wannan abun karatun jarida saboda sun san ya ke rubutu kuma labarai da jira a rubuta sai a ce jarida an ce jarida iyayen da kakannin mu ba jahilai ba an zo an same su iya rubutu ta dama na hakun aka koya mu fito da haka wannan shi ne jaridatan gangariya ko ganyen dabino shi ne jarida sai annabi ya ɗauko gangariya dabino raka mata ɗanya fatakka ha sai tsaga da wani gida biyu ta kota sai raba ta biyu a sai baga haka fi kulli kabri wahidatan sai dai ko da kabari ji da ta guda da a wannan kabarin guda ji wane mutum kan ya rasulullah da bai ke wa tsaro ahli zikri da ko guda da alamu duk abin da kake yi wannan ba tambaya kace ya ba idan Allah ne ba fa anta hada me yasa kai haka kale ki la Allah yukhaffafu anhu ma wata gila a sauka kabu duwa inda cikin kabarin malam yayi ba sa mutukar wannan ganyen bai buke ba mutukar ganyayyakin da na dala musu ba su buɗe ba to kaga wannan hadisin na farko za mu lura da cewa lallai akwai azaba kabari akwai azaba kabari kamar yadda yake ba maza abin ahlus sunnati wal jama'a gaba ɗaya ahlus sunna wato da ayyukan madayib Abu Hanifa Imam Shafi'i saboda akwai wanda ya dawo duk kan wanda ke kalla al-qibla ne kware shi ne da akwai azaba kabari sannan abu da biyu mun fahimci akwai wato najasa ba wani ɗan adam najasa ne kaɗan ɗinsa ko mai yawa kamar yadda muka yi bayani akan jini sannan abu da uku mun fahimci cewa wajibi ne a kawar da ita najasa a wannan hadisi sannan abu da hudu mun fahimci cewa annabi manci haramu ne kai karewa ma ba karamin zunubi bane kabira ne kuma yana cikin abu da yake janyo azabar kabari abu na biyar wajibi ne mutum wato ya rika tuntuwa daga laifuka da aibubuka kai da abin da yake laifi ne to mutum ya rika tuntuwa da shi kada ya gartu da wasu abubuwa waɗanda suke ba daidai ba sannan an abu na biyar mun fahimci cewa wato rashin tsarkakuwa da gaban gawari a jera janyo azaba kawai bayan an dani don mutum ya tashi gawalin da bai tsari ba ya ji da ji yana janyo azaba kawai to amma shin duk wanda aka yi mutuwa da jera da damar kima da su gani da tsawon shi da mai ajaba alƙalin da ya zaba kwallon suka yake ba a tunan da kowa ya zaɓi zuwa ga turo ganye da zawar ba yace dalili ba shine kai waye ya gaya ba azaba ce ba ko ba ka bani kuma mutanen da sune za ga yi zuwa wani akaran ba ya hawo ko ya kallo ganye ya jira a in ba jira ne yace ne da ce waye cewa kai Allah azaba kai waye jira ba saboda haka da yawa na ga wasu abubuwan wasu mutane suna yi amma a tsammanin su Allah ya ya ya kamu da Allah ya yi da suna kuma ba ni bane wanda annabi ya kuɗe ni kuma daga nan ba taba jin cewa ga abin jin jiro ga jin sun daga wani ba ba taba ba kawai dai wani ya jiro da zai ya yi da a cikin gaba sai wani ya zo wata kila ba wani taba jin hadisin ba ganye ya ne shi ne malamin suke cewa alkafi biyar ya faɗi maganganu masu yawa kuma maganganu masu kyau cewa idan ka ciro kai yanzu wa ba wahayi kana da wahayi waye ba wahayi cewa ane mar azaba sannan abu na biyu su kansu yan koma ba su zaka zaga a rayuwa domin ka muna nawa ɗan uwansu da su cewa azaba ake wa sannan abu na uku kai ba kana nufin kafin da buje za a daina na ka cikin kamarin azaba kai ba haka kake yi na a yau ku zo da gurin ba in wannan za ka je to ka ji gobe a babu kuke a alwaji ko sai ka je ka ji yawa amma nan iya nan za mu tsaya to da haka wannan shi dangane da abu da yake a ciro wannan ganyen a saka ba daidai ba ne a ciro Allah na na eh irin ta wannan tambaye irin ta wannan bawa Allah ba za ku buɗe mana yanzu dan da ne zama na makabarta ba gaba daya bidiyo muke yi wannan mun zo wannan gurin muna alwaji mun zo kuma abin da ya shafi na da kun kuma mutum ko na jin da kan mutum har yanzu mun zo tambayar ta mu shine abin da zamu biya hadisi gobe sai Allah ya kai to wannan shine saboda haka a wannan shine abubuwan da malamai suke kawowa ba daidai bane a mutuwa ka turo wani abu ka zo ka sa ka sa wani domin a gara da alamomin tambaya da yawa babu na gaba kitabu da haibi kitabu ba littabu da zai magana akan al'aibi al'ada al'ada wata larura ce da Allah ya tsora wa kaya mata duk da ta tsarki kana da shekaru ana ta gaya wani wanda ne da yi baro wato shi ne wannan da zai buje da annabi Adam alaihi salatu wa salam ya ji sai aka dage malaika ne ya dage shi ne wannan kullun nauya da yawa wasu za su bi an ja faɗin wannan kullum da wuya wai sai da iya da shi ne ba da wanda doguwar ɗan ɗan to kai ka ji da yawa su kuma ma da wai hawa ta riga ta haji ta riga ta ji ne na ta shi sa wani suke a wato al'ada su wannan jinin da ka gani sai ko Allah ta ai zarimi bai ba wai wannan jinin da suke fitarwa shi ne kayyar da suke to yanzu dan Allah abokin aljanna zai zama da kasa dan yan aljanna ba su zai zama da kasa to wai suna da kenan bayan a horon da Allah ya gaya mana suratul arab da aka lamina da suratul qaha fa ba da lahu ba ta aqu ba wa kadi da yake zai alaihi ba shi walakin janna kaga wannan shine a horon da Allah ya yi ba ga mana cewa an zo an kace wani ai da shi Allah ya gudu wannan shi wani da muna da bukata sai ga mana farin cikin da aka yi ba sai an zo an kace shi ba to an ga mana ba tufafin siyasa ko babu ballantana ta cewa ai da wannan labarin ba ta yi wancan bukatuwa gare mu to saboda haka al'ada ta larura ce da Allah ya dora wa ƴaƴa mata kamar yadda Allah alaihi salatu wasallam ya faɗa hadisin Aisha lokacin da aka tafi wato aikin haji ana zuwa sana'in kawai sai al'ada ta zai kamar shi da kuka annabi alaihi salatu wasallam ya fahimci zancen sai ya gurgurtar da ita cewa wannan wato larura ne kun ga annabi bai ce ai hawawu ta jaga muku ba da yake larura ce da Allah ya dora wa ƴaƴa mata if ali ma ya ali haji yake da abin da asma da yake da ma da wanda yake ya za ki yi da aiki haji duk abin da ma ba da yake ke ma ki gaira Allah da ubi bil bayt sai dai kawai sai ba za ki yi dawabi a ɗakin Allah ba idan mace ta tafi aikin hajji tana al'ada komai tana yi ta je arba ta yi wato jiba ta yi komai a baban da dawabi da ya za to yana da lokaci kullum yi aiki ran da ta warke zai ta je ta yi ta daina al'ada ta zai ta je ta yi abu amma wai sai idan arba ta zuɗe al'adu ne mata wata ba wanda zai ba haka jama'a ta ɗaya da ta biyu da ta uku idan ba zai fice tana da lokaci amma wanda bai da lokaci shi za a gaban da lokacin da ake sallar farilla ko da yake kana sallar nan da aka zo Ka'aba kullun tawazu inda ake tsayawa ko sallar farilla ana saba farilla ko da ta wato lokacin tarawih za a gozu ana yin tarawih ba wasu za a ga suna da wabun domin sauran sallolin na fulani za a gozu sun ci gaba ai da ba yake da tattaura jin da tawazi da sallah a maka wanne kula da akai ta kai ruwa rana wannan yake kaza wannan to ba yake jin ban ka ji kawuta kai wannan kai wannan shi ke na kawai ka san su ba da mun kida dimbana ana so ya karu juna ne ne kawai sai a tattaura a kan wannan wanda ya da jinin sa wannan na ya kawo to sai kai dibbi kawai Thank you. sai to a wannan magana da ka faɗa sai daga cikin maganganun da wato masu tawazi da kawo ke na'am irin wannan magana ce ai ba kun ga ba garbi ne ba sai muku ne malaman mutane shi ne kawai sai na kawo na kaje ni nake duka ne ne bibi in kana zo ka bibi ka dawo abun sai ka bibi kai amma mun ga ban dafa ko da yake kamar jiga wannan tattaunawa kuma kawai da ni ka huta eh Allah ya dace da ku zo da ga wannan shi al'ada ce ne sannan abu da biyu tunda akwai ruwa na dalibai su sai da suke alaka da islamiyyu da yawa wajen bayani a kan abin da ba al'ada malami na farko dai ana bukatar malami da su na ce masu masu da Allah ne wai sai ne ke ruwa ko da yaro ne gaba yana da tsawo dan shi yara za su fahimta da ta ku ji ne lanto lokacin da kake bayani ba waka kake ba ku fahimci ba waka na ba ko ba ka da wani sun ka mu yaro ne ke bayani haila to amma da su ba waka ba san aure take mu'amala da shi ko dan mata ne fahimci ba waka domin in baka yi da su bayani yanzu anan ba yaro za a san a sakon ne da ya musu bayani akan sexual reproduction ko ba ka wani ya je bayani su hajja da wani kai bayanin da zai kaza to kai kai ya buga mata da rawar da tibi kai bayanin da yadda abubuwan su sannan abu da biyu idan ka zama kwaye a harkar ba kake gida dan yayi ya garawa da ko wani wani na halar da kai ba kada wani da za ka rike ba kallon zakare da kuma zan da kake ba Allah al'ada a matsala al'ada shi ta da rayuwar ba maliki ji da kanka ku ba al'ada yace matsala din da ya kamata mata yi karatu su rika ba da al'ada da kake da da al'ada matsalolin da aka ce Imam Malik a karshe kan rayuwarsa sai da yi kurka baya baya da saboda idan ka tara ba ta yanzu da yawa cikin masallacin da sabo kake wuce ai al'ada a wani jini ne ja daga wannan gurin wata za ta ja ba lai ko kuma ai da jini ne wata ta ja ba lai ita na ta ba wuce wani kawai ka zo za ka ce amma ka suna yin wani jini na al'ada da Allah ya dora mu kuma jinni yana zuwa lauki da biya da nake da inda ya muka ta samu kan ko guri babba ne mutum yana canja maka kan wata rana baki ko zo baki jari da kuma ko kuma ya zo ya je ko ya zo kamar ruwan wato hanta ko kamar ruwan kulli biya da zo kuka zai ka fito da wannan sannan kuma da wani abun ba da wani ba to kaga shi ke nan ba ko ba da ce ba ai kalawa sannan abu ne to shi ne ake zuwa mutu tafiya ne kala al'adar kala ta san yadda mai jinin al'adar da yake yake zuwa ita jari wannan gida ɗaya suke hasara da wuce na ne amma wannan jari ke zuwa mata wannan kuma wasu wace yake zuwa mata ko wace da na da tarihi sannan abu da biyu sai ka rike kwanaki kwanakin al'adar da wannan hudu ce wannan bakwai wannan tana kwana hudu wannan bakwai take sannan abu da uku alama wani yanayi akwai wani yanayi da zimma in al'ada za ta zo mutu ko wace da irin na dole za ta rika jin alƙo kowa a gidan abbaran ba ka ga tara shi da ake ga ba ran Islamiya in ba ka lura da wannan yanayi wata ran za ga wata yarinya da wata ba wani abu da take yawa da take da harara kai magana da ba zaka ne ko wani abu da ya kama da wannan to dole bayan kuma muna buƙatar wato psychology ko sai a koyi wannan domin harkar ta tafiya da ya kamata sannan bayan wata kuma za ka a daidai wanda yanayi kawai canji ne kawai zai rauto abinci ne nauyi kaza ta ce su ko ta rika ciwon baya ko ma sannan abu na hudu mai mahimmanci shi ne san nau'i wato alamar da take alamar suhul kasatul bai ba al-duhub wa kasatul bai ba dryness da take samu na tsayawa jinin al'ada da kuma wani ruwa da yake zuwa kamar ruwan kubewa kamar ana yanka kubewa da wanda yake makale wa jikin wato wuka to sai zo bayan tsayawa al'ada don mace za ta ji abubuwan da gudu kai ma da za ka bayani ta kan wannan gudu to sai ka tura ta a hanya sannan shi a nan za ka dukkan mai da za a yi ba Allah ya za ka iya ba da amsa gurgudu wata mata ummu ruha أم الحاسنة المكاد أم الحيض والنفاس والاستهابة أم الحاس wannan alƙiyar da sunan da bai kwanta ba amma ummu al-haq ko kuma al-hayyi wannan ba da istihar na rage ba ko littafin da zai kai da kai a hankali matsala al'ada ta wato saboda malama ce kuma ba dan ita da zaliyatun na da ba har sai da ya gabo zamani har likitanci kamar gayi su kawai gayi su ce da kyau to da haka dalilin ilimi ne da yake taimaka musu sosai in ka dauka da ra'ayoyin ko gayi da tare da kawowa sai ka zuba yana da fa'ida kwarai da gaske to anan ne idan wata zaro take ba aka raba kallawo ina kwana wato ina al'ada ta dauki ta dawo kattaru da tarihi da sai kace da bana ne bana biyar ne bana ne ya tsaya uku to shi ke nan gado a rayuwa bana uku ya tsaya to me yasa kika kika da ya tsaya kika tsowa kace ai daga ya tsaya ne to shi ke nan da ya tsaya alamomin karfin ki da suke zuwa guda nawa ne biyu duka sun zo yau zo da ku shiga al'ada wata take kike yi daga nan za ka kama da cewa dama ba ta gaba ba domin za ka zo a irin wannan guraren ke rike ta kan ko kuma tana cikin al'ada kwana uku ba za su jiro abu na biyu kwana biyar take yi kala jinin al'adar ta jari tana ta yi kwana na ɗaya na biyu kawai sai canza kala sai koma wani kala jinin al'ada ne koma shi wani na ba shi duk da labar kuka hau shi ne koma shi wani shi ne da ya dalili ba shi wani da ya dalili na saboda kwanakin bai kare ba wannan shi ne dalilin masu cewa shi ne wannan sai ba shi bane ba saboda kana da gani to kaga wannan fitowar na biyu ne dai bane wannan shi ne dai domin ina ka manta da alamar sarki kana ina wannan shi yake da tarihin cewa a je za ka iya samun additional kwanaki tana cikin al'ada misali kwana hudu take yi kawai tana cikin yi ta yi lura na'am الكتاب أي الجنة إن يدو أي أي أي yawa ai magana da muke kenan ba mu so kada jalali ba misali misali ta yaya za a iya karu zai iya yiwa shekarar da ni jira kwana hudu kawai a wannan shekara ko wannan wannan gani ya kama kawai ta goma kwana biyar ko shida ta shi ne jinin nan da ya zo ko da ya wuce alamar ƙarfin da take zuwa ta tsora to yanzu ya rawar biyar shida daga nan sai alamar ƙarfi ta zo to hajiya ta yi samu promotion daga kwana hudu ta koma kwana shida wayannan abubuwan suna da mahimmanci kwarai da gaske wato murka bibiyar kan mu ga tunda ba na bane a gani mun dai faɗi abubuwan da suke daidai an fahimta da kyau ku idan da haka wannan shine wato al'aibi babu ba da rakin haibi ko kalinza babu da yake magana akan a ce za a yi mu'amala da mutum al'ada tsakanin mata da miji saukan izari amma wato duk mu'amalar da za a yi zai zanto saman wato kwanjan nan da abin miji kada a zabi da shine kinaya duba ku gani kinaya ku zo da addini ne da addini ne ko ne ko ne a zabi shine za a iya mubajara shi ne runguma mutum zai iya runguma iyalinsa ko tana al'ada ne sa saboda ai kun ga Yahudawa da kafirai da jahiliya ba sa mu'amala da mutum tana al'ada tana fara al'ada wasu ma turkin hawa shi yake kai ta kauri da Allah kwano ba kai dadda ba wannan za a rika kai mata kwano abin da a rika zuwa ba eh aka ce Allah ya ce wa qalu laka alil mahid kulu wa adam fa atajidu nisaa bil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurunna fa idza taqahamna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna la yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Tilewa annabi alaihi salatu wasallam tambaya dan gani da wato al'ada sai Allah bada wakil zan ce kullu wa azan ga musu da jazai ba tadjilun nisa ko kauce wa maza ilma in lokacin da suke al'ada abin nufi kar ku tare da su ba ku kaura da ni ba to Allah bada wakil zan ce da zarar sun yi sarki bai da da amma suna yin sarki ba a duk wanda ne aizu amarakumullah kan ya ce a kai da hola a ce ta gaba al'ada tayi tsarki bai da ta hama ba su wanda min aiku amarakumullah idan suka yi tsarki su je musu ta yadda ta inda ko ta yadda Allah ya umarce ku wannan hausa sai ka ji ai ta yadda ko ta inda ta inda me yasa ake faɗa wannan hausa saboda zai kewa mace tana al'ada haramun ne zai ce maka da duba na haramu shi za ka ce kaga mutane wato gidan ka ne za a shiga ko gona ta yadda ake shiga za ka shiga ko ta inda kake so za ka shiga gona gona ba wani ke magana a nan ta inda ko ta yadda Na'am? To wannan a wajen ce za ku ga malamai zuru suna bayani cewa a kiyaye zai kiwo iyali ta dubara ko tana al'ada haramun to banda wannan to an baka dama kawai shine min haitu amara kuma ta to shine malai yake ce mana to hadisi na 168 ana da kana kana ga da kana indara sai da cikin da ka tanje ila kana haiba idan tana al'ada fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha manzo kira da Allah tabbata a garin shi yazo eh mubajara da je rungume ta amara an tattajira sai umarje ta da ta warjalle shi an tattajira da daura warjalle zani kenan fi bauri aibatiha ko gurin da wato al'ada ta take kwarayowa bauri take gaggawa kullum an gane al'umma a gaggawa ke to da take guloji take gaggawa kaga a yanzu tani kari ba ko wani abu da za su kari al'ada ce kowa ne ba dole ne in zaba yawa to wannan shi ne thumma yubajiru hakan nan sai annabi alaihi salatu wasallam ya rungume ka kala tace wa ayyukum yamliku irbahu wane ne zai iya mallakar sha'awarsa shine yamliku irbahu wane ne zai iya mallakar sha'awarsa ya danne gabansa kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya muliku irbahu kamar da Allah alaihi wasallam yake danne da ga sha'awa domin sai ruwa ya nuna dai yana azumi ma sai wato in zai ga yana iya rungumar iyali ko yayi alwala to waye zai yi wannan to shine abin da na yi ta kawo sai Allah alaihi wasallam yana iya mubashara da iyalin sai fita alwala da wata kare to wanda take waye a cikin kuje biya wannan to kaga a hadisin da mu lura da cewa ashe idan mutum yana da alwalayi mubashara da iyalin sa taba iyalin sa duk da mutum bai baya kanya ba alwala ko mun fahimta a wannan hadisin ya nuna haka cewa taba mutum yayi mu'amala da iyalin sa haka baya nuna baya karya wata alwala sannan anan wannan hadisi yana nuna mana cewa wato ake wanda take al'ada wajibi ne ta kare jinin al'ada ta da kai ba ta wura ko da ba masallaci ba ta gidanta wajibi ne ta ta lura da wannan hadisi na gaba al-hadithu mi'a wa bid'a wa bid'un hadisi na 169 an maimuna ta an karbo daga maimuna maimuna ana nufin wato wato mubaraka mai albarka shine mai muna ko shi wanda ba wuce ke mai muna to mai muna ce mai albarka kenan mai mun kuma mai albarka da miji mai muna ce din kula hari ala hilaliya ita ce yayar kanwar mahaifiyar Abdullahi bin Abbas Lubaba ce ko bintul harith ya da kanwa su uwa ɗaya uwa ɗaya abbas kaga babban annabi alaihi salatu wasalam wato eh babban annabi alaihi salatu wasalam yana auren yayarsa ita mai nuna ta bintul harith kuma ita ce ta ƙarshe da annabi ya aura a rayuwar ita ce ta daga shekara ta 62 abuwan shekara ta ai shekara yana shekara 60 daga nan bai kuma auren aure ba kamar ka iya cewa shekara ta uku ta rasu a shekara ta uku kai annabi alaihi salatu wasallam ya bar duniya ita bai nuna su bintu da hali alaihi radiya sunan ta bara sunan ta bara lokacin da ta zo annabi ya aure ta ce a sunan ta ce barati ko fitacciyar ke kaga wannan suna akwai tantiyar dan nan ya ce ban anti mai nuna wannan sunan akwai gida kuma ba zan suna mai gida yana nuna da cewa shi wata lafiyayya ce ba ki da matsala dan nan ya ce ban anti mai nuna da biyu sunan shi mai nuna annaba ne ta ce kuma kamar da muka faɗa ya aure ta shekara ta bakwai bayan hijira lokacin da umratul qada a daidai wannan lokacin a watan zulqa'ada shekara ta bakwai kamar da muka faɗa kuma ga gobe ga Abdullahi da Abbas na riga ne wannan bayani an binne za wato okay um an ce ta rasu a shekara ta hamsin da ɗaya bayan hijira hamsin da ɗaya bayan hijira bai ne na su bintin hari to ita ce take cewa kalar ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya da wuce Allah tabbata a ganin shi ya kasance za a rada an yi ba shi ra'atan min min nisa'i idan ya nufin ya wato ya rungumi wata daga cikin iyalinsa amara hadiru wa zai ta fadda rak sai ta daura farjalle wa hiya aidun al-ankara al-hada babu ne yake da'ima al-haidu bi al-hadi wahidi babu da yake magana akan za a iya lulluba tare da mai al'ada a cikin mayafi daya wannan fa duk ana fito da kima da daraja ta kiyama domin yahudu da kafiran jahiliya ta maka ba su ke gaba daya alhadisi ne a wata ba'una hadisi na ɗari da saba'in an ummi salama qalat ummu salama hindu bintu abi umayya al-qurashiyya ce uwar mu gida ita ma ta shahara da wannan sunan mahaifiyar da sunanta Aisha bintu Amir annaba ne da su sunan an ga faɗa dangane da auren ta ita ce wanda da annabi bayan mijin ta Abu Salama ya rasu take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha to annabi ya ce duk wanda yayi wannan addu'a sai Allah ya canza wa abin da yake wannan alkhairi bayan ta faɗi wannan addu'a sai ta yi ta ce to ayyul muslimina khairun min hadhihi salama annabi ya faɗi wannan amma abu zulmatar da nake gani waye ba abu zalama alaihi mu ne ba muka fara hijira da annabi yake hijira zuwa madina mu muka fara hijira kace mu ne hijira na farko to waye ya bi alkai to ana haka Allah ya amsa addu'a da annabi ya aika masa biya ji a ga mata yana son ta da aure sai da sai baban sai da sai baban saboda zunubi ne da ji a ga ga wannan da wasaloli uku ina da shekaru ina da yaya da nan da shi me zafi annabi da aka zuwa ga yawo da dariya sai ta ji a ga maka sai garin ta abu ba mu da shi eh kuma ba ita kane da shi karu ba a sauka ma da wuce tare da shi da shekaru sannan kuma ya ya ya ta da mu ya'yan da shi kuma za mu roƙa wa Allah ya yi ba shi kenan haka haka kuma haka haka shi da haka shi wannan addu'a da ta kawo ga abubuwa da za a ta kawo a ta faɗa ba ai kaji ba za ka ɗauki an kawo ba zafin kifi ta a cikin gida ba domin ta annabi ya mata addu'a babu ma wannan kifi ya tafi sai da ba ka labarin suna da hafsa da nana ya ta cikin gwada kifi a wani guri amma ba irin na yanzu ba mai tsafta قالت تجي بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجرانا لا تارد عن النبي عليه الصلاه والسلام مرتجعه في قبيلتي من تجي a cikin bargo ne kabila mun lullaba a cikin bargo mun kin kwanta mun lullaba sai ku ana haka ji ana da dole kace kina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ban salanti kace ji na gani shi da wanda babu shi ko sai na tilani ai na rafi ne shi tilani shi ne ban zalun wanda ai in ji tayi da kallon nuna ne ko diwada ko su zo da kalmar su zo da haka shi ne tilani ba kasu siyaba aidati kace je na je na dauko tufafin al'ada da kun ga wai aje akwai tufafin ma da shi za a jira al'ada kagala sai annabi ya ce a lokaci al'ada ce ta zo miki annibas ba ana kira da al'aida kullu na'am take je nake yi fa da ahli sai annabi ya kira ni fakka ja dubahu bil qabila ya kira ni ki dawo ta dawo ta karin cikin gida tare da cikin barbar shi ba za ana zuwa nuna wa mata ko suna al'ada ba a samu saboda wannan kimar da wato suke da ita حديث الذي سبعين ده يعني أم سلمة قالت وكنت أقتل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إله واحد أم سلمة قالت wato na kasance ina wanka ni da Annabi alaihi salatu wasalam a mazubin ruwa daya minan janaba dina daga janaba haka wannan shi ba akwai abubuwa da yawa da za a koya na farko yana nuna halaccin mutum yayi wanka da iyalinsa wanka da iyalinsa halal ne sannan abu na biyu wato yana nuna wato koyarwa akwai abin da in kana so iyalinka su koya sai kai a aikace haka jidar annabi alaihi salatu wasallam da ummu salama ran kai aiki zai fara wato nuna maka cewa ba za ka yi ciki wankan jama'a ta iya ko kuma ya a fito da zai ba ta hanji sai da dabara da kuma za ya fara yana da bayi da sannan kuma ku zo ku shine kauna kauna ce ta ta hanyar da wani aiki da yake wanka ne sannan abu na hudu a jera gowar ruwan wani wanda ke wanka ne na ba a ji ba na ba na zai samu ko duk mun koya a wannan hadisi amma kun san cewa akwai wani har yanzu wanda suke ganin cewa ko mutum ya zama ɗaki da iyalin da iskanci ne. Kai masu wanda fahimtar Allah. Shi ne a yi, wai dabta yake ji da wasu. Now, a to amma wa yasa annabi kai wanda ake ce masa ma yadda ka gan budurwa haka annabi yake wajen kunya za mu zo nan gaba mu ji ita kunya a ba a zanta a guraren biyu a bazar titi zargin ta ba ake kwarai kuwa ai kunya tana ɗaya ai zai zama wancan kenan irin kunyar wadda bai ko wai ta fito daga wanka da tsaurin keji tana hango kejin ta sun gaji ta ɗora a irin wannan kunyar ce kawai a akwai kunyar da ba ta da amfani za mu zo mutum nan gaba inda wa mu kana da hadisi na ga awon mutafita al hadisi ne awon salatu wa sab'un ana aisha radiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru li wa ana haid kana aisha tace annabi alaihi salatu wa sallam ya kace yana runguma da al'adu da al'ada wa kana yukhriju ra'sahu min al-masjid ya kasance yana fito min da kansa daga masallaci wa huwa mu'takifu a lokacin yana itikafi fa abdiluhu wanke maka saboda kun san aikin da Allah ya aina a cikin masallaci ta dasa hoje na Allah ke wani hoje amma da yi ne ko to rawo biya babu jawazin da gasil da hali da ra'asa zaujiya wa tarjihi babu da yake magana akan halaccin mafi da wanke kan mai gidanta watan jini ta taje masa kuma alhali tana al'ada hadisi na dari saba'in da biyu ana aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matan annabi alaihi salatu wasallam tace wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu annabi ya kasance yana shigo min da kansa وهو في المسجد العالي يرى وسلاتي فأرنجبه إنتاجي ماذا وقال لا يدخل البيت إلا لهذا يا كان الجماعة يجبوا كده أمبا وجه بقاتا با إذا كان الوقت في فلن ينا إيتكاج ينا إيتكاج يا إبا أبدا كو يو وندي بوجه بقاتا با تتزمى لرورا تجيني يجي بطوة حديثي نقبا حديثي نقبي سوئين لأوكو أنا إذا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني annabi ya kasance yana runguma ta wa ana haidun alhalin da al'ada wa kana yukhriju ra'sahu min al-masjid ya kasance yana fito da kansa daga masallaci wa huwa mu'taki alhali yana yi tikafi fa abtilhu in wanke masa wa ana haidun lokacin na al'ada Allah al'ada to da haka wannan shine rakar ji ana aisha radiyallahu anha hajjata na na da darin da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kare yake ce annabi ya kasance yana da jingida yana da jingida fi ajiri take akan cinyata wa ana a'udun al'adi ina al'ada thumma yaqra'u al-qur'ana sannan yaqra'u al-qur'ani to an karanta al-qur'ani wa wannan karatu riba ko to da ba an karanta al-qur'ani ba wannan karatu riba to sai ko don zai to wannan shine a dunkule wannan ya ba alaka da kan ta shine zuwa sai bayani akan nabi kuma da abin da ya kama da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya je mana akwai taimakon masallaci an samu naira dubu hudu daidai Allah ya saka da alkhairi ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi Allah madaukakin sarki ya yadda allura ta fita Allah mai da garba اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع الصراط يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين